أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي ترى قوة بقي هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1439 wanda ya daidai da 25 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2018 muna cikin suratul ma'ida satin da ya gabata mun tsaya akan aya ta shida a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga aya ta shida zuwa ta bakwai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah kuma ya sanya aljannar firdaus ta kasance ita ce makomarmu da mu da ku gaba ɗaya. الله يتي واذكروا نعمة الله عليكم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور
wancan sati da ya gabata mun karanta aya wadda take da alaƙa da zancen arwalla da taimama da wankan janaba ko ba haka ba mun gabatar da bayanai lokaci ya yi muna halinsa akwai 'yan matsaloli kaɗan da ya kamata mu yi ishara zuwa gare su don kan tambayoyi su zo muna daga baya malamai suka yi bayanin cewa mi yasa wace nakta tassa aka yi ma wa arjulikum an kai musu kasra an kai musu kasra bil jiwa alhali haƙƙin su a cewa arjulakum tunda wanke su ake yi sai malaman balaga ta alkur'ani suka ce an shabbaha su da ru'usikum saboda ana buƙatar taklil wajen amfani da ruwa domin wajen wanke tunanuwa ko kafafuwa akwai mazinnatul israf yadda ake son kar a ɓarnata ruwa ta hanyar shafa haka ba a buƙatar a ɓarnata ruwa ba a son a ɓarnata ruwa a yi ɓarnar ruwa ta hanyar wankewa sannan kuma daga cikin wato abin da kamata mu yi bayani akan shi wanda bamu kai akan shi ba shine cewa ba a shafawa akan wato safa ko khuffi sai ya kasance ka lokacin da zaka saka su kai alwala ina fata an fahimce ni domin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da wannan hadisi na Mughira dan Shu'ba yake cewa كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم na kasance tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi safarin a cikin balaguro fa ahwaitu sai na sauko ƙasa li anzi a khuffaihi don in cire masa wato takalminsa fa qala sai yace da'huma barsu fa inni adkhaltuhuma tahirataini kiran nasu ya su ina da tsahara malamai sun kace nan tsahara ba lugawiyya ba shar'iyya fa masaha alaihima sai ya shafa saman su to wannan kaga ya nuna mana cewa ashe idan mutum bai da alwala ya sanya to dole sai ya cire ya sake yin alwala mun fahimci wannan da kyau qadiyya ta biyu har yanzu hadisi na na Mughira dan Shu'ba wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi hadisi ne ingantacce yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yamsahu ala al-khuffaini naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shawaha akan kuffi ala zahirihima akan saman su kaga wannan ya nuna ashe sama ake shafawa ba ƙasa ba kan wani yazo da wata tambaya ina fata an fahimce ni sannan kuma sayyidina ali radiyallahu an hadisi wanda ya tabbata wato gare shi wanda ya danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa law kana ad-dinu law kana ad-dinu bir ra'yi da dai addini ya kasance da ra'ayi ake yi ba nasi ake bi ba lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu da kasan khuffi nan ya cancanta a ce an shafa ina fata an fahimce ni tunda haka ne hankali ke ba mutum da kasa nan ne ake tunanin akwai kazamta ko ba ko ba haka ba yace wa qad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yamsahu ala zahiri khuffihi na ga yana shafan sama kenan kasa ba a ce ba ina fata an fahimce ni balle wani sai a to ai kasa ne can ne ake tunanin akwai kazanta wannan wato asar ko hadisin tunda ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaga ya zan hadisi in an danganta shi zuwa ga Aliyu ya koma asar an gane ko Imam al-Baihaqi ya fitar da shi da Abu Dawuda sannan Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ya ingantar da wannan hadisin ko mu ce wannan asar a cikin littafin sa at-Talkhis al-Khabir ay at-Talkhis al-Habir to don haka dai wannan kaɗan ne daga cikin matsalolin da ya kamata mu isar don saboda kan tambayoyi su yi muna ca Allah ce to wazkuru ni'matallah ku tuna ni'imar Allah a gare ku ko ba haka ba wa mithaqahu kenan wazkuru mithaqahu tunda ma'tufi ne akan ta ku tuna alƙawalin ku da Allah allazi wasaqakum bihi wanda kun ka kulla da ubangiji ko ba haka ba asilin wato kamar abin da aka kulla tunda abu ne wanda ba a gani asilin wasaqa shine daure abu to at-tawfiq akwai ma'nawi akwai hissi yanzu idan ni dauki igiya ni daure kaya nayi tawfiq hissi wanda ana gani amma idan na dauki alƙawali an gane ni to idan na dauke shi da kyakkyawan niyya sai shi zamanto at-tawfiq ne amma almi al-ma'nawi domin wasaqa daurewa fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahad wala yuthiqu wasaqahu ahad to amma an sanya mishi suna wato misa alkawali duk da yake wato ya'unkin nan ta misa asalinta wawun ne domin wasaƙa ne marmakon a ce miwsaq to sai istisqali domin kasra ita ta dace da mi da ya'un sai an kace misaq an gane ko domin wasaƙa ne ya seku wusuqan wato wa mithaqahu da alqawlinku da tsakaninku da ubangiji allazi wasaqakum bihi wanda kuka kulla da ubangiji iz qultum sami'na wa ata'na lokacin da kuka ce sami'na mun ji ji ba irin ji kawai wato wanda ke isa cikin kunnai ba ko kunnuwa an gane ko a'a ji na niyyar karba wa ata'na kuma mun yi biyayya malamai suka yi sabani shin a wani lokaci ne tunda iz tana nuhin azzarf lokacin da waɗansu malamai suka ce am ne kowa ya ɗauki alkawali tsakanin shi da Allah in ya zo a nan duniya zai bauta ma Allah ko ba haka ba a cikin alamun zar kamar da zo a cikin suratul a'raf duk da yake akwai sabani amma dai asar da jamhurin malamai sun tafi cewa kowa ya ɗauki wannan alkawali tun shina cikin cikin mahaifiyarsa suratul a'raf ta yi bayanin wannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون Allah ya ɗauki alkawali ga ‘yan Adam tun suna cikin cikin cikakkan mahaifansu, wato, alastu bi rabbikum ba ni ne Ubangijin kuma wanda ya cancanta ku bauta mishi ƙalubala suka ce, e to shi ne same ina wa afana. Waɗansu malaman tafsiri suka ce, na to wa misaƙa hudan ana iya a ɗauke shi wato bai'atul aqaba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam al-ansar lokacin da suka dauki alkawali tsakanin su da Allah tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai'atul aqaba as-saniya wanda an kulla ta ne a shekara ta 13 gilligillin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai yin hijira an gane ko sun yi alkawali ala sam'i wa ta'a za su yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya fil manshati wal makrah cikin lokacin da suke cikin nishaɗi da lokacin da ba sa cikin nishaɗi kowane lokaci za ka yi ma Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya annafaqatu fil usri wal yusr za su ciyar da dukiyarsu a cikin halin tsanani da na sauki munan al'ada sai kaga mai kuɗi bai so ya taimaka ma addini sai in an samu riba mai yawa a'a lokacin da ake buƙatar taimako ko da ba a samu riba ba to za a ba su ko ba haka ba Allah ya alƙawalin ya tattalin aljanna ya yi tattalin aljanna ga mutanen da suke ciyarwa a cikin kone hali ko ba haka ba wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra ko da an ci riba ko ba a ci riba ba ana taimakawa domin wani yana cikin tsananin da kai ka fi shi karfi ko da ba ka samu ciniki ba to don haka za a taimaka haka suka yi alkawali tsakanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma suka yi alkawali al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar za su yi umurni da abu nagari mai kyau su yi hani da mummuna abin da baya da kyau don haka ashe wannan alkawali ne suka dauka alkawalin su na hudu wala ta'khudkum fillahi lawmatu la'im wato kada ta kama ku ko ta rike ku ko ku ji nauyin zargin mai zargi ga al'amarin Allah dole in zaka addini sai kai hakuri wani sai ya ce riya kake yi ba don Allah kake yi ba ko ba haka ba in ka fara hadda alqur'ani a ce sannu su dai haka ne ina fata an fahimce ni matukar zaka yi ma Allah aiki to zargin mai zargi ba zai cutar da kai ba amma kakka kai kanka ga abin da za a zarge ka a fili amma mai zargin ka wanda ya niyya ya ce a kai malaman nan muna jin tsoron harkar nan kaza kaza kaza ba dai bai da shaida ba to babu matsala amma kakka yi abin da ana iya a zarge ka an gane ko dan haka suna daga cikin sifofin mai ima masu imani har Allah yace wato wato wala ya khafuna law matala'in ba su jin tsoron zargin mai zargi dole sai an zarge ka in ba kai addinin za a zarge ka in ba kai addinin ba za a zarge ka amma ya zamanto kai ka san abin da kake yi tsakaninka da Allah ne an gane ko to waɗansu malamai suka ce wannan alƙawalin da sahabbai suka ɗauka shine abin da ake nufi kaga wancan in mun ɗauke shi am ne wannan kuma in muka ɗauke shi khas ne ko kuma misaqahu shina ya zamantowa mufrad ne wanda an kai idafa zuwa ga wato ma'rifa domiri sai ya koma jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaga ba nan ni'ima guda ake nufi ba domin an ce la tuhsuha da an ce daya ai an kare lissafi tun da ni'ima an kace amma nan wa in ta'uddu an'umillahi kenan wato wa in ta'uddu wato an'um Allah inda za ku lissafa ni'imomin Allah subhanahu wata'ala shi ne abin da ake nufi إذ قلتم سمعنا وأطعنا لوكتشن دكوكا تشي منجي كما من يتاء واتقوا الله ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya cancanci a ji tsoronsa, don mi inna Allah haƙiƙa shi Allah subhanahu wa ta'ala alimun masalina bi zati suduri sai a ce game da abin da zukata sun ka kunsa ko ba haka ba, to a nan in mun ɗauki kalimomin ɗai bayan ɗaya za mu ga cewa fassarar a dunkule an ka kawo ta Allah ya san abin da zukata suka kumsa ba a ce inna Allah alimun bil qulubi ba. ko ba haka ba alqulub sune zukata zat kalima ta zat malamai suke cewa wato mu'annas ne na za in an ka ce za ma'abuci zu ma'abuci zi ma'abuci zi malin ko zu malin ko za malin akan yadda zo a cikin i'rabi to mace ko mace sai a ce zatu zatu mansibin wa jamal kaga mufrad ne na za to Allah alimun masani ne bi zati ga ma'abuciyar as-sudur kirza an gane ko ko kirji jam'in shi ne wato as-sadr shine kirji jam'in shi as-sudur to kenan Allah masani na ga ma'abuciyar kirji wace ce ma'abuciyar kirji ita ce zuciya to wato nan utliqa ash-shay wa urida bihi wato utliqa al-mahall wa urida bihi almuhillu bihi an ce kirji amma ana nufin abin da ke cikin kirjin ina fatan kuna fahimta ta kamar yadda kalima ta alghaib canza asalinta wuri ne daga baya sai zaman to abin da ake sakawa a wurin shi aka sanya ba alghaib kenan kinayatun anil qalbi zati sudur ba wai ana nufin zuciya ba mutlaqan sai an yi kinaya an dauki kalmomin da guda guda sannan za a fahimta an gane wadanda kyau ya ku yan uwa to Allah ya ganar da mu sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin lillah يكن شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
Allah ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani, kunu ƙawwamina ku kasance masu tsayuwa, ƙawwam wato siga ce ta mubalaga, alƙa'imu shine wanda yake tsaye, ƙawwam wanda shine yake yawan tsayuwa. To, a nan da an ka ce kunu, wato nan alkauniya, ashar'iyya ba alkauniya, wato, wato alkauniya, ashar'iyya. kauniya shar'iyya shine umurni na kai aiki a shar'ance an gane ni sannan kuma akwai umurni na alkauni wanda Allah subhanahu wata'ala ya bada umurnin abu ya kasance ta hanyar kasancewa ta irada ta ubangiji to bambancin su ko wancan satin mun yi magana da irada kauniya da irada shar'iyya to hakan ga wanga kunukin an gane ni umurni ne shar'i ba umurni ne kauni ba domin shi umurni kauni in Allah ya ce abu ya kasance ba makawa sai ya kasance ina fatan kun fahimce ni inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yana yiwa ce ba zai zo ba zai kasance dole to amma nan da anka ce kunu qawwamina ku kasance masu tsayuwa tana yiwa Allah ya shi umurni ya ce ai adalci kuma ba aƙin adalci dan da yawan mutane ko masu imani wani lokaci ana samun sai a samu sabani ba ai adalcin ba sai ka gane wannan to kunu qawwamina lillah ku kasance masu tsayuwa lillahi don Allah an gane ko wato shuhada'a masu yin shaidu bil qisti wato da adalci in muka duba a cikin suratul nisa irin wannan ta wuce wato kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah an gane ko can an gabatar da adalci nan ko an gabatar da ubangiji sai waɗansu malamai suke cewa can an kalli mutane za su iya sako-sako da alkawali ko ba haka ba sai an ka tunatar da su da alkawalin sannan aka kawo ubangiji nan kuma an kalli wanda imanin sai yake da girma zai tuna da Allah ne kafin ya tuna da alkawali wani zai tuna shi cewa bai dace saba alkawali ba sannan ya tuna Allah ya hana wani kuma zai tuna Allah daga farko sannan kuma ya cika alkawali da haka an fi son ka tuna umurnin Allah ka cika alkawali an gane ko to shi yasa dai ayoyin sun ka gabatar suwa wala yajrimannakum shana'anu qaumin wala yajrimannakum kar ya dauke ku an gane ko shana'anu qaumin ko kuma shan'anu qaumin ala alla ta'dilu dan kakku yi adalci to anan in bu ku manta ba wato aya ta farko ta zo da irin wannan siga wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu to ana an kawo ala ya yi ta'addi da ala a can kuma bai yi ta'addi da ala ba ya yi ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi guda biyu to sai ya zamanto ma'anar da shi wannan fi'ilin zai ɗauka ta bambanta domin nan dole sai an yi ta'awilinsa domin asalin jarama shine aikatawa ko ko samu to kaga nan ba ana zancen samu bane a'a nan ana zancen wata ma'ana ce ta daban to in muka ɗauke shi wala yajrimannakum malaman luka suka ce shi fi'ili wannan na jarama min babi daraba daraba yadribu sai a ce jarama yajrimu shine ya samu to in an ka dauki wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu sai zamanto zai yi tadammini na ma'ana hamalahu wala yahmilannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu amma in an ka dauki wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'dadu kenan wala yuksibannakum shana'anu al-i'tida kada kyamar waɗansu mutane ta sa ku ku ketare iyaka in muka duba muna da kira'o'i guda biyu waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan wajen kalima ta ash-shan'an imamu ibnu amir da imamu abi ja'far da kuma imamu shu'ba sun karanta shan'an wato da sukuni sai waɗansu malamai suka ce da ƙira'a ta shan'an da shana'an duka ma'anarsu ɗaya babu bambanci a tsakankaninsu an gane ko waɗansu malamai kuma suka ce a'a akwai bambanci wato in an ka ce shan'an da sukun wato ya koma zuwa ga siga ta mubalaga mislu atshan shine mutumin da yake jin kishirwa sakran mutumin da yake cikin maye amma in ya zamanto shana'an da fatha sai ya zamanto masdar to menene asalin wannan fi'ilin shana'ahu sun kace idza balagha fi bughdihi in ya kai matuƙa wajen kyama abu to in mun dauke shi shana'an fa'lan ne kenan wala yajrimannakum wato shana'anu qaumin aduwwi qaumin makiyin waɗansu mutane mun ce in an yi idafa suna zuwa ga wato wato abin da kasance ma'arifa ko ko zuwa ga abin da yake sananne zai iya kuma mi zai iya kuma ma'arifa kenan in an ce aduwu qaumin kalima ta aduwu tana iya komawa jam'i ko da baka yarda da cewa nan idafa bace zuwa ga nakira tunda nakira ba mu ce ma'arifa ba an gane ko wani yana aiki wani ce to ai canza ka ce ma'arifa to nan kuma shi ko aduwu qaumin ai qaumin nan nakira ne ko ba haka ba sai mu ce a babu wata matsala an gane ni domin kalima ta aduwu tana ɗaukar jam'i tana ɗaukar mufrad an gane wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu wa hum lakum a'da hum al adu fahdharhum ay hum al a'da fahdharhum dan haka ya koma jam'i in ko bughdu qaumin ne kyaman waɗansu mutane to dama nan babu matsala dama kyaman mutane ko ya koma ma'anar jam'i kenan kada kyamar waɗansu mutane ta sa ku ala Allah ta'dilu dan kakku yi adalci kenan ala admil adli ku ketare iyaka kakku yi musu adalci sai ya zamanto sai kayi hattara can qira'at da mun ka gaya maka Abu Ja'far da Shu'ba ko ba haka ba da Ibn Amir sun kalanta da sukuni Shan'an a nan sun karanta da sukuni a can ma sun karanta da sukuni to a cikin ƙira'a ana son ka san bambanci yana yiwa waɗanda suka karanta can su ne suka sake dawo suka karanta a nan yana yiwa kuma ba su bane to a ilimi na ƙira'at da ilimi sai an tantance ake cewa da wani da wani zan ba ku ƙarin misali yanzu a cikin suratul nisa mun karanta aula mastumun nisa a nan mun karanta aula mastumun nisa da imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta a nisa'i au lamastumun nisa anan ma suna su karanta aula mastumun nisa amma misali a cikin suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun ko kuma ismun kathirun to kaga imamu hamza da imamu kisa'i su suka karanta kathirun amma yanzu idan muka zo a cikin suratul ahzab an gane ni wal anhum la'nan kabira ko kathira to kaga ya kamata a ce waɗancan da sun ka ce kasira a can su suka ce anan a'a a nan su ma sai suka ce wato wal'anhum la'nan kathira imam hafs shi kadai ne ya karanta kabira dan haka wannan ilimin kakka zabo da dan kanji an dan kaji an ce can wani ya karanta kaza ka san tsammani duk cikin alqur'ani wani lokacin ana iya samun sabani sai dai in an ce ma wannan qa'ida ce muttarida ko ina shi ya karanta sai kai aiki da shi Allah ya ganar da mu wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada kyamar waɗansu mutane ko makiyin waɗansu mutane ko waɗanda kuke gaba da su a cikin waɗansu mutane ala Allah ta'dilu dan ka koyi adalci kaga wannan yana nuna musulunci bai yadda ba hatta da kafiri ya kamata a yi masa adalci hatta da kafiri ya kamata a kare masa mutuncinsa shi yasa muke ganin ayoyi suna nuna mu cewa kan mu zalunci kowa kan mu zalunci kowa Allah ce ya haramta mu kansa zalunci kuma ya haramta mu na zalunci ko ba haka ba ya ce ba zai yi ba kuma ya ce kar mu yi to amma mu yanzu ana zaluntar musulmi da iyaye da wa da wa da malamai balle ma kafiri sai ai mutane suna ganin ai ya kamata a ci amanar kafirai wannan ba zai sa su su karɓi musulunci ba kuma ba za mu ci nasara ba ina fata an fahimce ni Allah ne yayi niyya ya jarrabe mu don haka dole mu cika wannan alƙawalin da Allah subhanahu wataala ya umurce mu Allah ya ce to i'dilu ku yi adalci ko ba haka ba huwa aqrabu littaqwa shine mafi kusa ga jin tsoron Allah an gane ko yin adalci wane ya abin nan yake haka yake to in mutane suka shaide ka da adalci to ka tsira an gane ko sannan kuma ayi hattara kalima ta adalcin nan a larabci tana da ma'ana guda biyu wani lokaci in an ce fulanun adil ana nufin mutum mai adalci wani lokaci an ka ce fulanun adil ana nufin azzalumi kafiri dole akwai ɗaya daga cikin shugabanni ne da ake kira hajjaji ibn yusuf al-saqafi lokacin da ya kama wato sa'id ibn jubair zai kashe shi yace mai ya kake kallo na yace mai qasitun adilun sai mutane suka ce kai masha Allah ya yabe ka yace mai qasitun kuma adilun yace ba yabo na ne yake yi ba zagi na ne yake yi yace qasitun yana nufin ni kafiri nake ko babban azzalumi don Allah yace wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba adilun yace yana nufin babban azzalumi domin Allah yace alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun da haka ai hattara i'dilu ku yi adalci wancan adalci na gari ake nufi huwa aqrabu littaqwa shine mafi kusanci ga jin tsoron Allah subhanahu ta'ala. an gane ko sai to huwa malaman lokaci suka yi sabani to an ce i'dilu ku yi adalci huwa menene shi ai ba a faɗi wani abu ba sai malamai suka ce a'a wato shi fi'ilin nan na i'dilu yana ɗauke da masdar shine al-adlu to i'dilu huwa ai al-adlu al-mafhum min al-fi'l al-mutaqaddim abinda mun ka fahimta daga ku yi adalci to wannan fi'ilin da mun ka wato wanda ya gabata domin a larabci wani lokaci domiri yana iya komawa zuwa ga abinda ba a faɗa ba amma yufhamu min siyaq ana gane shi daga cikin siyaki wannan al'ada ce ta tsarin yare da larabawa ɗaya daga cikin shu'ara wanda ake kira mutanabbi yake cewa mashattawusu yawman bi ikhtiyalin بمشيته فقلده بنوه فقال على ما تختالون قالوا بدأت به فنحن مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه yace masha tawusu yawman bi ikhtiyarin ka san udaba wata rana yace tawusu mun ce muka tawusa ko yace yana tafiya yana takama bi mishiyatihi cikin tafiyarsa faƙalladahu banuhu sai ‘ya'yan shi suka yi koyi da shi. Faƙala sai yace alama takhtaluna akan mine ne kuke tafiya kuna takama da waiwaya sai suka ce ya baba bada'ta bihi kai ka fara fa nahnu muqalliduhu mu ko muna koyon shi muna koyon mi shi wannan al-ikhtiyar al-mafhum min as-siyaq ina fata an fahimce ni yace wa yansha'u nashi'ul fityan minna alama kana awwadahu abuhu yaro ne yana tashi yana koyi da abinda mahaifin shi ko mahaifin shi suka saba mishi da shi in ka saba ma ƴaƴanka da karatun alqur'ani su tashi da karatun alqur'ani in ka saba da zage zage sai su haddace su ma kawai sai ka ji danka in an kai konkur ko musabaka ta zagi shine zai zuwa na farko Allah shi mun tsari an gane ko to huwa kinnan yana kuma zuwa ga al-masdar al-mafhum wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun lalle Allah masani ne daga khabara shine yana sane da abu akhbara kuma ya bada labari shi yasa wadansu malamai suka ce nan wato khabara shine masani akan abu ba a ce mai bada labari don ya ce wala yunabbi'uka mislu khabir babu mai baka labari irin wanda yake da cikakken sani shine Allah subhanahu wataala inna Allah lalle Allah khabirun masanina bima ta'maluna ga duk abin da kuke aikatawa an gane ko ya ce bi ma ta'maluna abinda kuke aikatawa an gane ba wai dan bai san abinda kuka aikata ba bai ce inna allaha khabirun bima amiltum ba ko ko bai ce inna allaha khabirun bima sata'maluna ba to shi ta'maluna fi'ili ne mudari'i yana dauka hali guda biyu yana dauka abinda ake nan ake aikatawa a yanzu da abinda za a aikata gaba to duka Allah ya san su sannan kuma ya san abinda mi ya san abinda ya gabata don mi inna allaha bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wataala ya san komai kenan ko in yana da sani cikakken sani akan mu yadda ba mu son mutane su san abinda muke aikatawa to shi abinda a cikin zuciya ma ya sani ya san abinda idanu suke nan suna kullawa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur ya san abinda zuciyarka take darsa ma wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh dan haka ya kamata mu ji tsoron Allah yadda fiye da yadda muke jin tsoron yan sanda da sauran mutane ko ba haka ba tunda shi ya san komai kuma Allah ya fi su karfi to dan mene kake jin tsoron dan sanda fiye da ubangiji kaga wannan ya nuna baka san hakikalin ubangiji ba shi yasa masu imani ba su jin tsoron wani ya irin yadda suke jin tsoron Allah ba yadda ma za su ji tsoron wani an gane ni sai dai ya zama to in Allah ya ba mutum karfi suna iya kaucewa don ka halli kar ya kashe su ko ya musu illa don Allah bai bada izinin ka bada kanka ba a yi maka illa an gane ko sai ka iska annabin Allah ya ce duk duniya ku taro in kuna so ba abin da ya sha min kai ina fata an fahimce ni annabi nuhudum ya gaya mutanen shi in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushidu allah washhadu anni bari'un mimma tushrikuna min duni fakiduni jami'an thumma la tunzirun واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون ina fata an fahimce ni ko yi min duk abin da kuke so tsaye don mi don saboda Allah nake jin tsoron shi ba ku ba ya kamata mu yi tawakkali ga Allah Allah ya taimake mu sai Allah ce wa'adallahu alladhina amanu وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم
wato kalima ta wa'ada a cikin larabci malamai sun yi saɓani waɗansu malamai suka ce kalima ta wa'ada tana nufin yin alƙawali na alkhairi a wa'ada kuma sai wurin sharri ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a wa'ada tana iya zuwa cikin alkhairi fil ghalib amma tana iya zuwa a wurin sharri saɓani ne malamai sai suka ce to meye dalili kaga nan wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun ay alkhairi ko ba haka ba su ko waɗancan suka ce a'a ai a cikin suratu tauba Allah ya ce wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam kaga ko nar jahannam ai ba alkhairi bane to su waɗanda suka ce ana amfani da ita cikin alkhairi ko sharri kaga sun kawo dalili su ko waɗancan sai suka ce a'a nan wa'ada isti'ara ce ta au'ada an ɗauki kalmar ne an yi aronta amma ba asalinta bane sabani ne na malaman larabci wa'ada Allahu alladhina amanu Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani sai ya shafe abin da aka yi imani da shi rukunnan imanin nan guda shidda kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusule ko ba haka ba la nufarriqu baina ahadin min rusule to da haka an ce an yi imani an yi imani da mi sai an yi imani da Allah sai an yi imani da manzannin Allah da ranar karshe da mala'iku da kaddara ta alkhairi ko ta sharri ina fata an fahimce ni wa amilus salihat sannan suka aikata aiki nagari to nan wannan wawun za ta iya ɗaukan ma'ana guda biyu ahalis sunna wal jama'a sai sun ka ce wannan wawun a matsayin tafri'i take in an ce tafri'i shine abin da aka fara bayani sai aka zo zuwa ga rassansa ko sifofinsa wato da imani da aiki duka tare suke domin mi domin ba a cewa aiki bai daga cikin imani amma su ‘yan karamiya wata mazhaba da ake ce ma karamiya sai suka ce a'a shi da ka ce ka yi imani da Allah ko baka yi aiki ba to aljanna zaka imamul qurtubi a cikin tafsirin sa da yazo wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yace to mazhabul karamiya ya tashi aiki dan ya ce amanna billahi suka ce ko yace wa ma hum bimu'minin Allah ya kore musu imani da haka tunda ba su da imani zancan ka ce aiki bai daga cikin imani ba gaskiya bane an gane ko don haka kenan wa amilu salihat a wajen karamiya aiki bai daga cikin imani kenan wannan wawan lil mughayaratina amma a wajen ahlus sunna wal jamaa an gane wa amilu salihat far'i ne ta imani sai ya zamanto imanin aikin yana daga cikin sa in muka kalli hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za su taimaka mana a cikin wannan dan haka hadisi ya tabbata daga Abu Huraira wanda Imam Muslim ya fitar da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani wato yana da rassa daban-daban daban ko ya karkasu har gida 73 wal haya'u shu'batun min al iman ita kunya tana daga cikin wani sashe na imani sannan kuma har yanzu akwai riwaya ta Imam al-Bukhari wadda Abu Hurairah ya rawaito ta shine al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wal haya'u shu'batun min al iman dan Qur'ani sai ce to kaje wata can an ce bid'un wa sab'una nan ko an ce bid'un wa sittuna kuma an ce duk annabi ya faɗa bid'un shine daga uku an gane ko zuwa daga ɗai zuwa abin da ya kai tara wanda bai kai goma ba to kaka za a yi sai suka ce to ai suka ji ƙarya can sittin da wani abu an kace kuma na an ce saba'in da wani abu to ai abin ya zan ƙarya ya nan ba an kalli adadin ba akwai lokacin da za ka kawo adadi ba an hankalta ma adadin ba ina fata an fahimce ni can da an kace sittin din ba ana son a tsaya ne akan sittin da wani abu ba a'a ana son a bada misalan yawan rassan shi misali kuma akwai shi ko alƙur'anance استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم أنت إن يأي سبعين إن يأي سبعين دفع za a gafarta musu Allah ba zai gafarta musu ba ko ba haka ba fa in tardau anhum fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin ko ba haka ba da haka tunda Allah ya san ba za su imani ba ko so dubu ma 70 aka yi musu ba za su samu ba da haka ba a hankalta ba adadin ba ya kai dan qur'aniyun sannan kuma har yanzu hadisin Abu Huraira a cikin sahih Muslim wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani ya karkasu kashi 70 da wani abu ko ba haka ba fa afdaluha qawlu la ilaha illallah mafi girma daga wato tushen imani shine kace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin shine foundation foundation abinda akan shi ne ake aza tubali na aiki wa adnaha wato mafi karamci imatatul adha an tariq shine mutun ya dauke abinda zai cutar da mutane akan hanya yana daga cikin imani to kaga wannan imatatul adha ka dauke wani abu ai aiki ne to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da aka saukan ma alqur'ani ya tabbatar da cewa yana daga cikin imani an gane ko to dan haka dai wannan ita ce mazhaba ta ahli sunna sannan cewa wa'adallahu alladhina amanu Allah yayi imani yayi alƙawali ga waɗanda suka yi imani to me yasa aka yi musu alƙawali saboda imanin su aka yi musu alƙawali mun fahimta domin in babu imanin ba za a yi maka alƙawali ba ko ba haka ba wa amilu salihat kuma suka aikata aiki nagari nan ko ka ce shi as-salihat wato asalin shi suna ne as-saliha aiki nagari ko ba haka ba sai zaman to as-salihat ba ai hazfin kun ba waɗansu malamai suka ce a'a nan sifa ce ta mahzufin kenan a'mal as-salihat ayyuka nagari sai ya zama to sifa ne waɗansu kuma suna ganin a'a akan ismiya yake domin wato fa'ila wani lokaci tana zakuwa da suna kamar al-fatiha kaga an ce al-fatiha nan ba sifa bane ana nufin suna ne aka sanya ma wannan sura sabani ne na malaman lugha wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa'ada Allahu alladhina amanu Allah yayi alkawali ga waɗanda suka yi imani ko ba haka ba wa amilus salihat suka aikata aiki nagari lahum maghfiratun suna da lada kaga sai ce lahum maghfiratun suna da lada ko suna da gafara wa ajrun da lada azimun mai girma to anan cikin wannan aya akwai mas'aloli na aqida da na balaga da na lugha waɗanda suke da yawa amma mu dan tabo kaɗan daga cikin su na farko wanda zamu ɗauko shine cewa nan wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihat Allah yayi alƙawali ga waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari alƙawalin Allah gaskiya ne don inna Allah la yukhliful mi'ad sannan kuma waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari to waɗanda ba su ai mafhumuhu waɗanda ba su yi imani ba ba su aikata aiki nagari ba an yi musu alƙawalin aljanna a'a to ayar da za ta zo ta yi bayanin an wannan wallazi na kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim basu da gafara ta Allah subhanahu wa ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف كاغا إن لم ينتهوا فلا يغفر لهم ما قد سلف an fahimci wannan abu na biyu lahum maghfiratun kaga ya kamata ya ce maghfiratun lahum sai ce lahum maghfiratun dan ya nuna maka su kaɗai sun ka keɓanta da ita taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr fil ghalib kalima ta ghufran tana nufin gafara a ina ta samu asali a lugha tana nufin asitru asalin ghafara shine satara shi yasa akwai hula da masu yaƙi suke sawa ko hula wannan wanda suke sawa ga kai yanzu ma turawa sun yi irin wadda da kuna ganin ta takobi ce ake yanzu kuma wadda harsashe bai shiga to ana kiranta almighfar hular yaki malaman zaure suna kiranta kwalkwalo kaga an ce ba kwalkwalo baka san ko ne kwalkwalo ba ko to wannan hulla ta karfe wanda ake sa ita ake ce ma kwalkwalo to saboda tana rufe kai haka gafarar Allah take rufe zunubi kenan rufe wannan daga nan kuma in an zo alkiyama yadda Allah ya suturta ka a duniya zai suturta ka a lafira ya gafi ya yafi maka kenan da almaghfira da al'afu akwai bambancin su in an zo afu an yafi amma maghfira an rufe can kuma sai a yafi dan ka gane bambanci tsakanin kalmomin to sannan kuma wani abu a nan tambayar da ya kamata a yi ya kamata a ce ba waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na kwarai na gari ba za a ce an gafarta musu waɗanda sun aikata mummunan aiki tunda amanu suka yi imani wa amilu salihat suka aikata aiki na gari lahum maghfiratun ai ba nan ga- yafewa za a yi zance ba inda an ce amilu sayyi'ati waɗanda suka aikata mummuna su ne ya kamata a ce an gafarta ma ko wallazina amilu sayyi'at thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim sai malaman tafsiri suka ce a'a babu mai imanin da zai cewa bai taɓa yi ma Allah sabo ba ko ba haka ba da haka dan adam mai kuskure ne to sai Allah ya sitirta ko zaka gane cewa tunda an ka ce an yafe tabbas saboda dan adam yana aikata sabon Allah shi amanu wa amilu salihat na Quran an ka faɗa dan a koya ma ladabi in mutun yayi aiki 90 na gari yayi goma mummuna sai a bayyana 90 din a boye goma don ba a buƙatar a ji shi kan lalata tu su dauki goman sai su zo ci gaba da aikata banda mun fahimci wannan uslubi ne na Allah subhanahu wataala sannan wani zai iya cewa anan akwai maghfira kuma akwai ajr akwai bambanci ne tsakankanin su tunda an ce lahum maghfiratun suna da ghafara kuma wa ajrun akwai bambanci ko babu akwai babban bambanci shi maghfiratun yafewa ne akan zunubai ajrun kuma sakamakon su ne da abin sun ka aikata na gari sannan ajrun kin nan an kawo shi na kira me yasa aka kashi na kira waɗansu malamai suka ce saboda girman abin in abu yana da girma yana da wato girma wanda yake gagar misali in ji hausawa wato wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wata irin rayuwa ta musamman suke so wanda suka ce a ajirin kin nan saboda littakfir saboda yawansa ba guda bane shi yasa wani ɗaya daga cikin ɗalibai in ban manta ba a kulliyatu da'wal islamiyya a libya ya rubuta doktora akan annakira wani kuma ya rubuta doktora akan at-taqdim wa at-ta'khir kamar yadda muka magana lahum maghfiratun din nan wannan kuma ajrun kadibi kalima guda ya rubuta doktora akan ta to dan haka na ajrun azim lada mai girma lada ce wadda take mai girma to wace irin lada ce sai waɗansu suke cewa ai lada mai girma shine shine aljanna ko ba haka ba a lahira a'a to anan sai mun fahimci qadiyya guda biyu Ƙaziyya ta farko shine alƙawalin Allah ba guda bane. Allah ya yi alƙawali da dama ga masu imani, ya yi musu alƙawali a nan duniya, ya yi musu alƙawali a lahira. Alƙawalin da aka yi a duniya suna da kyakkyawa, an gane wa kullan wa'ada Allahul husna muna iya ɗaukar ta aljanna ko kuma Allah ya musu alƙawalin rayuwa mai kyau man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatun tayyiba alƙawli ne Allah ya ɗaukar makansa zai rayu da shi rayuwa mai kyau sannan kuma daga cikin alƙawalin da Allah ya musu la yastakhlifannahum wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim alƙawali ne ko ba haka ba kuma inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawali dan haka alƙawalin Allah yana da yawa shine ma masu imani suka roki Allah rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika to ma wa'adtana ala rusulika alqawla da dama Allah ya dauka mu masu imani duniya da lahira wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun wannan ne cikin alqawlin Allah mun fahimci wannan Allah yayi alqawlin kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli alqawli ne Allah subhanahu wa ta'ala dauka kuma Allah zai cika wannan alqawlin sai dai in ba ku cika sharuɗa ba mun fahimci wannan to sannan kuma ajrun azim lada mai girma a duniya da lahira duk wanda yayi imani da Allah yayi aiki nagari yana da lada mai girma a duniya yana da lada mai girma a lahira annabawa dukkan su sun yi imani sun aikata aiki nagari Allah ya yi musu alƙawari Allah ya cika musu annabi Ibrahim wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ya cika ko qala inni ja'iluka lin-nasi imama yace zan sanya ka abin koyi ko ba haka ba to ya cika alƙalin ko bai cika ba inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa an sanya shi abin koyi kaga alƙawali Allah ya ɗaukan masa ina fata an fahimce ni daga cikin alƙawali Allah wanda ya masa aiki Allah ba zai tozartar da aikinsa ba Allah subhanahu wataala wato ya roƙi Allah duk mutumin da ya yi imani da Allah in ya roƙi Allah Allah zai karba ko ba ka ba wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li ko wal yu'minu bi la'allahum yarshudun kaga su karba makira na su yi imani da ni to anan wanda yayi imani ya cika shuruɗa za a karba ko ba za a karba ba to dukkan annabawan da suka yi roko dukkan masu imani sai kaji Allah ya karba musu rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad fastajaba lahum Allah ya karba musu annabi Ibrahim ya yi roƙo ya ce rabbi ja'al hadha albalada aminan rabbi ja'al hadha baladan aminan Allah ya karba rabbi ja'al hadha albalada aminan ya zangari Allah ya karba sannan allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf kaga an karba mishi yace rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim Allah yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum an karba alkawali ne duk wanda ya imani da Allah na gaske in dai yaro kaza a karba mishi karba wannan ko a bashi a nan duniya ko a dauke mai wata musiba ko kuma a bashi a lahira waɗannan su ne alkawali don haka kada mu fassara cewa an karba a nan duniya wato a lahira kawai ba aljanna bane kawai a'a karbawar ajrun azim Allah zai baka lada mai girma tun da nan duniya wa atainahu في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار da haka ina ganin kaɗan ne daga cikin abin da ya kamata mu faɗa a wannan aya sai Allah ce wallazina kafaru
wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim
to wallazina kafaru wannan wawun za ta koma wawul mughayara an gane ko wawu mi wawul mughayara domin wani ɗaya daga cikin ƴan uwa ya rubuta doktora akan alwawu mun taɓa faɗar wannan an gane ko kenan wannan wawun tana nufin abinda ya gabata ba ɗai shike da abinda zai zo ba domin mi domin da za ta kasance ba wawul mughayara ba da sai zamanto lahum maghfiratun wa ajrun azim kuma wallazina kafaru su ko wallazina kafaru ba su da maghfira kenan ba wawul mughayara bace wani lokaci wawun tana nufin sifofin ne sun ka bambanta abin ɗai ne sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada walladhi akhraja al mar'a duka da shi ne wannan ayyuka alif lam mim dhalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim duk dai ne su dai ne wallazina wallazina su din ne su din ne su din ne to amma anan wallazina kafaru to ba su daga cikin waɗanda Allah ya ma alƙawalin zai ba su lada ba su daga cikin waɗanda Allah ya ma alƙawalin za su shiga aljanna don haka dole nan alwawu sai ka ɗauke ta wawul mi wawul mughayara azzatiyya wallazina kafaru waɗanda suka kafirce suka kafirce ma abinda Allah ya ce ayi imani da shi wa man yakfur billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وكذبوا بآياتنا suka ƙaryatar da ayoyinmu ayoyin Allah kala biyu ne akwai ayoyin Allah alkauniya akwai ayoyin Allah ash-shar'iyya imani bai cika sai an gaskata su guda biyu an gane ayoyin Allah alkauniya su ne abubuwan da Allah ya halitta Allah ya halicci sama da ƙasa ko ba haka ba dukkan su ayoyi ne Allah ya halicci ruwa Allah ya halicci kaza dukkan abin da Allah ya halitta muna don ya zamanto aya ne wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ard sai yace yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun sannan akwai al ayatu shar'iyya ga munan rike da alqur'ani to wa kazzabu bi ayatina suka karyatar da ayoyin mu in kai imani da cewa ayoyi kauniya na Allah ne ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله كي كان كآية كونية بن ياتي وفي أنفسكم أفلا تبصرون to amma bai isa sai kai imani da ayoyin Allah a shar'iyya an gane ko amma kuma baka cewa kai imani da shar'iyya ba kai imani da kauniyya ba dole sai an hada su inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab an fahimce ni to dole sai an hada su shi yasa a cikin kissa waɗansu malamai suke bada labari wani malami ya zo yana bayani a garin Baghdad ya kawo hujjoji ɗai bayan ɗai hujja dubu na kasancewar ubangiji sai wata tsohuwa ta biyo ta tambaye su lafiya kuke kabbara ta ce wani malami ne ya zo dalili dubu ya bayar na kasancewa akai ubangiji ta ce abin mamaki wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid ai duk abinda zaka duba ka gani yana nuna maka akwai Allah ba a bukatar sai an ce an kawo kaza kaza duk abinda ka sani yana nuna akwai Allah subhanahu wataala dan duk abinda ka gani halitta Allah ne babu kuma wanda zai iya halitta wani abu innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la da haka komai yana nuna akwai Allah sai dai in kai hankalinka bai kawo ba wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Allah ya ganar da mu dan haka wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryatar da ayoyinmu to ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abuta wuta Allah ya muna tsari da wuta hum fi ulaika ashabul jahim waɗannan su ne ma'abuta aljahim ita ce wutar jahannama to anan Allah ya kire littafin sa al-masani an gane ni Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan tace mi masani مثانية تقشعر منه سنكم فاتحة الله كريتا مثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم تو الفاتحة أن كريتا مثاني لأنها تثنى قراءتها أنا يوم ميمي تكراتونتا تو شيء القرآن أن كراش مثاني أنا يوم ميمي تكراتونتا أكو إنا أدونيا سنكم أن كراش مثاني دومين المعاني يأتي بها وتو مسنن yana zakuwa da ma'anoni ko da abubuwa guda biyu in Allah ya faɗi a cikin alkur'ani ‘yan wuta sai ya faɗi ‘yan aljanna in ya faɗi ‘yan aljanna sai ya faɗi ‘yan wuta in ya faɗi wato makomar waɗanda suka yi aiki nagari sai ya faɗi makomar waɗanda ba nagari ba kenan wannan shi ne kasancewa shi masani di baka gani zai kawo abubuwa kishiyoyin juna al-lail wan nahar الشمس والقمر إن فاتا أن فهمتني ليتي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة تتمي أعدت للواء للكافرين أن فدي كافرين أن فدي مكومسو تو وبشر الذين آمنوا كاغا الذين آمنوا سوني كيشي كافرين وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار أن فدي مكومسو والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى تو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى تغاكيش يشم ثانية وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى نن da yace wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun tatami wa ajrun azim kaji su da makomasu to wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim kuma dukkan alkur'ani in ka ɗauke shi sai ka cimma wannan da ka ji duk yadda aka yi nisa aka faɗi kaza aka faɗi kaza aka faɗi kaza sai an dawo an kawo kishiyarsa Allah ya gane da mu ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qawmun an yabsutu إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنك كي إيماني Uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a gare ku ko a kanku, iz lokacin da hamma qaumun waɗansu mutane suka so suka yi burin an yabu su ilaikum aidiyahum su shimfiɗar da hannuwansu zuwa gare ku, mai jalalin ya ce liyafti ku bikum don su hallakar da ku, fataka shine kai kaca-kaca da abu ka rarake shi kai raga-raga da shi. Ina fata an fahimce ni, to wato malamai suka ce nan qaumun an yi saɓani. wato ustazu doktor wahbatu zuhaili a cikin tafsirinsa a tafsirul munir ɗaya daga cikin tafsiran da ya rubuta dan ya rubuta tafsiri sun kai guda uku yace qaumun nan qila al yahud wadan sun ce su ne yahudawa banu nadir lokacin da suka haɗu su banu nadir da su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama to sai Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wahayi ana taro cewa akwai dutsi da suka sa a saman ɗaki suna jiran da ya an ci gaba da taro sai su turo dutsen ya halakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sai umurce su fita su bar garin Madina kaji dalilin da yasa aka kore su don suna cewa a ai yahudawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore su daga Madina ya kore su daga kasashen Larabawa amma da ya je Makka da ya mallaki Makka sai ya ce mal Qurayshawa izhabu fa antum mutlaqa kaga ya gode bambanci a su Qurayshawa sun yarda sun bi addini su ko waɗannan sun yi niyya yaudara kuma ko da suna tare da yaudara kaga dole ai kokari a rabu da su mun fahimci wannan to dan hakan ga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka sa musu wato abinda ake cewa ambargo aka kewaye su aka sa musu takunkumi aka umurce su da fita sai suka yarda a ƙarshe bayan sun ga abin yayi tsanani akan su kusan kwanaki shida kamar yadda ake ruwaitowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbai an kewaye su sun boye a cikin garin su ko cikin biranen su a ƙarshe suka yarda za su fita sai zamanto nan qaumun yahudawa ake nufi kenan wato sai zamanto ayoyi na cikin suratul hashr su za su bayanin abin da ake nufi da qaumurcin nan wato sabbaha lillahi ma fis samawati ma fil ard wa huwa al azizul hakim huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al kitabi min diyarihim li awwal al hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi al mu'minin fa'tabiru ya ulil absar ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أو عذاب النار to sannan kuma wato sai waɗansu malamai suka ce a'a nan da an ka ce iz hamma qaumun qaumun kin su ne al mushrikin su ne mushrikai an gane wani lokaci lokacin da an kai sulhul hudaybiyya akwai waɗansu mutum saba'in ko tamanin kamar da waɗansu riwayoyi na sira suke nufi sun karkato su so su kai ba musulmai hari sai zamanto ayoyin da a cikin suratul fathi su za su bayanin wannan ko ba haka ba wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata min ba'di an afarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira hum alladhina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahilla wa laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'aratun bighayri 'ilm liyudkhila Allahu fi rahmatihi man yasha law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima to kaga dai akwai sabani ko mu ce yahudawa ne suratul hashr ta yi bayani ko mu ce mushrikai ne sai mu ce suratul fathi ta yi bayani illa nan taujihi guda ya saura idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum in muka ɗauki riwaya da take cewa yahudawa ne suka so kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa aka ce ba a ce idh hamma qaumun an yabsutu ilayhi ko ba haka ba tunda ilaikum an kace to kaga ko shi manzo Allah sallallahu ba ɗaya bane sai a ce a'a ai shi duk duniya gaba ɗaya ya fita da an kashe jagora ai an kashe al'umma mun fahimci wannan idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum lokacin da waɗansu mutane suka so su shimfiɗa hannayensu suka yi buri don su hallakar da ku fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya tunkuɗe ya kare hannayensu daga gare ku ba su cutar da ku ba واتقوا الله كجزء الله سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون ga Allah ne muminai suke dogara wannan aya tana dauke da bayani kuma an fara nuna mini lokaci ya matso kwarai don haka nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna sai sati mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh